cikin tarihin sa mutumin kasar libya libya wannan da take gefe da kasar nijar saboda a kasar libya akwai dutsen da ake kiransa afta akwai ƙauye a cikin dutsen wannan bawan allah yana daga cikin mutanen wannan ƙauye ya sa duk wanda ya fito daga ƙauyen ake masa dukiya da cewa al'abdari ma'ana wanda garinsu yake cikin wannan dutse mai suna afdar anan ƙasar libya har yanzu ma'ana dutsen yana nan muna fata allah ta'ala ya fata musu da alheri ya ambaci muhimman abubuwa waɗanda suke da muhimmanci musamman ga ayyukan ibada kuma wannan ba shi ne littafinsa na? to ina ya kamata a tashi kenan ومن شك في هدف أو نجاسة وتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه فغضب دانينا لم أصنم ومن أرد تدار في ألم يبا ليلة رجوع بعد نعم درسنا 24 وما ni rubutu na ya gwada ne ne darasi na ashirin da hudu mun yi ranar goma sha biyu ga watan shida 2012 abin da na rubuta ke amma yana wai bari mu sake mai mai kama ai bai sake ba masu ilimin koyarwa suna cewa duk lokacin da mutum ya zo zai ɗora wani darasi kamata ya yi ya yi bitan na baya ko da sama sama haka ne don zai taimaka kwarai da gaske wa man shakka fi hadathin duk wanda ya shakka a cikin hadathi sarki na kari kenan aw najasatin ko kuma sarki na najasa tafakkara fi salatihi sai yayi tunani a cikin sallar sa qalilan dan kadan yayi tunani mai tsawo ba kuma tayaffana tahara sanin daga baya sai ya tabbatar da sarki wala kai a alai aka ce wannan babu komai a kan duk da kasancewa ya yi wannan tunani kun ga ba mamaki wani ya ce an samu ƙari kenan a cikin sallah sai aka ce duk da haka wannan ba zai yi sujada ba ƙarin mai kai ya yi sujada ba amma ba zai kauce abin da ake nufi da sarkin kari shine mutum yana tunanin ya yi alola ne ko bai sarkin najasa shine lokacin da ya bawani ko ba haya ya yi tsarki ne ko bai yi ba saboda haka kaga idan ya fara tunani ya yi wankan janaba ne ko bai yi ba ya yi alola ne ko bai yi ba ko kuma bai yi ba haya ya yi tsarki ne ko bai yi ba kun ga babban al'amari ne wanda in dai ya tabbata to ya kan ba ta sallah gaba da sai dai idan an ji tsoron fitar lokaci kamar wanda ya makara a tsoron lokaci to aikin ibada akan aiwatar tun kafin lokacin ya fita koda babu sarki da wannan ne malamai suka ce koda mutum yana cikin jirgi idan lokacin sallah ya yi ya sallah suna tafiya awa takwas ko awa tara ko awa goma a cikin jirgi to dole za su samu sallolin da za su same ku a cikin jirgin za ku fita jirgi kafin lokacin za ku fita daga jirgi bayan lokacin ya fita saboda haka koda babu alola babu kallon gabas da yiwa gabas ba tana bayan ku ne kuna kallon yamma ko kuna kudu ko kuna arewa don ba sun gada maka irin talabijin ɗin sun nan ba ba za ta iya gane mai ne suke kallo ba ya ka ce idan lokacin sallah ya yi to kai sallah a kan ka bari sai lokacin ya yi yasa ko wankan da na ba ka manta ba kai ba ko alwala ka manta ba kai ba alwalan ta warware ba ka sabunta ba ko kayi ba haya ba kai tsarki ba ko kayi ba wani ba kai tsarki ba sai ka zo ka fara sallah sai ka tuna kuma ka tabbatar cewa ba kai ba to hakika sallar ta bace amma inda za ka samu rangwame in lokaci ya kure idan ka bari ka je kai sarki kai kaza za ka zo lokacin kuma ya riga ya fito wato ka zo mu biya kenan haka fito kai kaza wannan dai yake mutumin da yake kwance bai da lafiya ana jinyarsa kuma bai da sarki kamar yadda ake samun wata cuta mutum zai kasance bai da sarki babu yadda za a yi a kawar da waɗannan abubuwa wani ma za ka samu wannan najasan tana tare da ke koyaushe to wannan haka zai sallarsa haka zai sallarsa saboda ne duk an tattara shi a karkashin cewa wannan addini Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke mana shi ba ya tsora mana shi don mu wahala ba zai saboda mu samu sauki ne kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin ayoyi da ba don haka duk mutumin da ya tuna tsarkin kari ko na najasa yana cikin sallah ya yi ne ko bai yi ba daga baya sai ya tabbatar da cewa eh komi ya tafi daidai to sallan sa ba ta ɓaci ba ba kuma zai yi sujada ba duk da kasancewa ya yi tunani kamar ya yi ƙari kenan a cikin sallah ومن التفت في الصلاة باقيا فلا شيء عليه duk wanda ya waiwaya a cikin sallah wannan babu komai a kansa idan ya waiwaya da wasu kalmani bisa kuskure mutum sai ya waiwaya kaga shi ma wani aiki ne to babu komai a kansa wa in ga amma da babu wa makruh idan ya danganta haka wannan abin kama ne wato musulunci baya bukatan wannan baya son wannan saboda ne saboda rana aisha Allah ya kare ta da ita ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da walwaye a cikin sallah sai manzo Allah ya ce khilafu ya salisu ha shaytanu min salatil ayn wannan wata wauta ce wanda ke dan yake wauta daga sallan amma idan ka zo ka fara sallah akwai wani shaytani da ake kiransa khindab wanda zai zo ya shiga cikin hakuciyarka zai shiga yana ce ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza yana wato jeba maka wasu wasi ko kuma ba mamaki abu kaza ko yana kusa da kai ko ka ji motsi a kusa da kai sai ya jeba maka tunanin ya kamata ka san waye yake kusa da kai haka kawai saboda haka duk mutumin da ka kai shi yana waiwaye a cikin sallah ko yana kallon wani wuri to ka tabbatar shaitan ne yake fuskantar yake fuskantar kuma haka makaruri ne amma idan da kuskure ne wannan babu komai a kansa wa idan tasbar al-qibla amma garin waiwayawa sai ya juya ya bar al-qibla gaba daya to kada as-salata wannan yake sallah dan saboda sharadi shine sai ka kalli al-qibla ko sai ka fuskanci al-qibla idan ya kasance babu wata matsala wato kana sani ke sai idan ka je inda ka ruɗe baka san ina ne alƙibla ba kamar waɗansu hotel ɗin da yake sauka mutum zai yi tafiya ya tafi wata ƙasa ƙasan ma baka san ina ne gabas ba an ji an saukar da kai hotel inda in aka rufe ko ina ba zai karɓa kofa inda wani abu zai faru baka san ta ina za ka fita ba ba mamaki ka je ta window ka ce za ka fita ka rufe kofa ne da yake suna yin manya-manya ko da zallan gila to kaga irin wannan baka san gabas ba su sa alama ba kuma dan su hotel na musulunci suka sa alama kana shiga ko ta sama ko ta kasa ko akan tebur din za ka ga an sa maka aro da yake gwada maka cewa kibla zaman dole sai da haka to shine za ka gane to in babu wannan lokacin sallah yayi sai ka ga kana bata lokaci sai ka kira ma'aikacin hotel ya gwada maka ina ne gaba a'a aka ce sai ka yi tanki-tanki irin wannan tanki-tankin dai da kai kana yaro baka manta ba in za ka iya in ko ba za ka iya ba kawai ka doki wani waje ka ce ni dai yana kyau saboda sannan ne gaba kai sallah amma idan kana nan normal inda yake wato kana waye babu rudani to lalle dole ne ka kalli inda al-qibla yake fa walli wajha ka shafara al-masjid al-haram ka fuskanci inda al-qibla yake saboda haka fuskantar alkibla wato sharafi ne da daga cikin sharuɗan sai ya kasance garin mai waye mutum ya je ya waye ga ya bar alkibla a gefen dama ka ko a gefen hagu ko kuma ya ba da baya wa alkibla wannan inda gangan ne sallar ta ta ɓaci amma ka inda kuskure ne sallar ta ta ɓaci ba saboda musulunci ya masa rangwame wajen kuskure ya kama shi da laifi wajen ganganci ina ba ta an gane wa man sallah bi alayhi duk wanda ya tsalla da tufafin alhariri a jikinsa domin an haramta tufafin alhariri da mazajen wannan al'umma kamar yadda aka haramta musu dinari mutum ba zai amfani da dinari ba to haka ma ba zai amfani da tufafin alhariri ba wanda yake yana da wahalar samuwa to an haramta masa kai zai kaje ka dinka wannan tufafi sai ka zo ka yi sallah da wannan tufafi aw zahabin ko kuma zinare ya ɗauki zobe na zinare ko yin na zinare ko bayro na zinare ko wani abu makamancin wannan ya sa a jikinsa kuma ya yi sallah alhali an haramta masa ya amfani da shi aw saraka fi salah ko an zo sallar juma'a ya saci hankalin wani ko ya saci kuɗi ko ma kowace sallah ce mutum ya sata lalle ya aikata babban laifi aw nazara muharraman ko mutum yana sallah kamar irin budaddun masallatan na wanda ba a gina suke ba sai ya kalli haramu wata mata ballagazazziya ta zo wucewa ba tare da hijabi ba sai ya ganta ya ga bayanta ko ya ga gabanta ko wani waje makamancin wannan to duk waɗannan mutane ba kuwa duk wanda ya aikata haka yayi da amma ba za su zoce da ke sallar da ingantacciya ce duk da kasancewa ya aikata haramun wannan fassarar waɗansu malamai wanda suke ganin wancan abu ya shafi addininsa ne gaba ɗaya bai shafi sallah ba yin su da yayi a cikin sallah ya kawo wani abu ne wanda aka haramta masa a waje ya kawo shi cikin sallah shi yasa suka ce ba fala su ko sahiha sallah ta inganta amma wasu malamai suna ganin ta aikata abin da yake kamar gaza sallah ta lalace kuma ai kai ma ya kamata ka fi kunya ana sallah a buɗaɗɗen masallaci sai ka daga kanka kana kalle kallon gida ba daidai ba ne ba ana sallah a buɗaɗɗen masallaci ba wallahi da wani zai samu fili a ce kan karamin fili wanda yake mallaka da ko damansa ya zo mai da wajen masallaci ɗan kankare ana samun sahu ɗaya ko sahu biyu ko mutane goma suna sallah idan ya yi don Allah ne Allah zai gina masa gida cikin gidan mutane. Man bana lillahi masjidan kama fafi kafatin bana Allah lahu baitan fil janna wanda ya ya gina wa Allah masallaci aka ce ko da kai kan gunduwa ce ko da ke kan gunduwa ce wato wannan inda take kwanciya kenan kaga yi buɗaɗɗen waje ne mai yawa kuma ƙarami ne in yana ɗaukar ma'anoni da yawa aka ce bana Allah lahu baitan fil janna وفي رواية بنى الله له قصرا في الجنة الذي كنا متقصا بإله في جنة الجنة فإن ولا لا ظروف أما أن يمكن فالجوالي لبني ثم دعينا أجلي لنا الأمة kuma da musulunci ya zo da tsarinsa sun kafin a samu state development board na ainihin gaskiya ba na tuwa ba wanda ka fara gini sai a zo a sa maka abin nan sai ka ba da wani abu kuma zai gyare ko ba sai sai haka ba da bibi abin da ake bukata a tsari dalilin da za a kafa wannan hukuma kenan kuma inda za ka koma cikin dokokin musulunci akwai ka'idodi akwai ka'idodin da suka goyi bayan hukuma yadda hukuma za ta yi shi ne kada ta yi abinda wato ta kiyaye abinda mutane ko kuma ka ɗauki mataki akan abin da mutane za su yi domin su ci haƙoƙin mutane. In waje hanya ne to dole abin ta hanya. Yanzu aka ce ko da filin wani ne ma wajen ya zamo hanya ƙarfi da yaji to sai a zo a fafata. Akwai roƙo akwai neman alfarma akwai yarjejeniya. Saboda mutane masu motoci suna wucewa to idan ya kasance suna wucewa sai ya kasance an jage mutum ya yi shiru bai ce komai ba. sai rana haka kawai sai zai ce dogari ya fitar da abin nan wanda in ya fitar kuma masu wuce wannan ba zai yi wuce ba kar ka manta kafin ka zo ka yi wannan aiki ba mamaki da waɗansu masu filaye a wajen sun sayar da filayen saboda an sai filayen su saboda albarkacin hanya in ka zo ka toshe sai ka kasance to an abin nan sai ka ce wannan sai a bi maslaha a bi hanyar sasantawa ko da roƙo ko da neman alfarma ba kuma shi ma a ne masa ake ba yana iya yiwa wani saboda shi bai da karfi ne shi yasa da fitar da demarcation ba ya tsaya a haka saboda haka musulunci yana kiyaye abin da zai kawo walwala wa mutane domin saboda a waye gari babu kiyayya da adawa a tsakani kawai ke nan da ka ware ya zama hanya ne da za ku zo ku takura wa mutane ku cike musu wajen mu yasa wani lokaci yana da kyau initially idan za a yi abu tun da farko a yi tunanin nan gaba menene zai faru to sai a yi kokari a gyara abin da za a yi gyara shi sai a yi kokari a gyara yadda kowa zai kasance ya amfana ina fata an gane to amma abin da ya fi karfinka wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gani amma aka kawai tun da farko bari in mamaye bari in yi kaza ga ga wannan namun babu Allah Allah ya kyauta don haka duk mutumin da ya aikata abubuwan haramu a cikin sallah kamar yadda mai ahalari ya ambata ko ya nuna to inda a cikin sallah ne sallah ba ta ɓaci ba inda abin ka wajen sallah ne inda kama abin ya shafi sallah wanda yana iya shafi masa sallah na'am wa man galita fi qira'a bi kalimatin min ghayri al-qur'an wanda ya kuskure cikin karatu da wata kalma ba ta alqur'ani ba ya sanya a cikin sallah ya sanya kalmar yarensa to wannan yayi kari a cikin alqur'ani alqur'ani ko maganan Allah ne babu rage babu kari kitabul la yafihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi dalilan min haqqin min hamid saboda ka duk abin da ka kara a cikin alqur'ani ya zama batil batil ne sai mutum ya kara yarensa ko wata kalma cikin qur'ani wanda baya cikin qur'ani wannan zai sujada bayan sallama وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إذن كوينا تكن القرآن وأن بعض قومي بريك إلا أن يتغير اللفظ أو يفقد المعنى إذا إذا يتم لفظي كوكما معنى تابعتي كمالية تمسكوك مثال bari mu ɗauki wata sura ko wata aya mu buga misali da ita muna so kamar ko kuma wani ya kawo mana misali aya ce amma sai ka sa wani yaya ka sa kaman filatanci ko barbanci ko yarbanci ko ka sa aibo a ciki don saboda ayan da ta zama bambara bai don a gane wani da zai yi buga wannan misali amma kuma kana jin garin muka misali a yi barna da yawa na'am kamar wajen aya kenan ko wata kalma eh na'am yawon yawwa غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا اللالين لالين lallai babban kuskure abin da yake ba ka kira shi la alhali akwai la din da ba da wajen la ba wala lalin wala rarin wala balin wani ma yin zuwa halashe wala zalin ta ga raka ce zalimi na ka tsara ma abin a ciki ya zama zalimi na دون غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ظالمين كلمة كده تيجي في القرآن ba hanyar fatattu ba kai da kazo sai kace ba hanyar azzalumai ba wannan ba zai ba ta sallah ba amma walal lalin menene ma'anar lalin lalewa ne kenan ga hausa saboda ta kalma wata ma'ana wato wata kalma wanda take tana fata abu ne shi yasa dole yayi kokari ya gyara wannan haka sai idan kana kuskure cikin wata aya a cikin wata sura wannan da dauki amma kuskure cikin fatiha to babban al'amari ne yana da kyau a yi kokari wato a iya karatun fatiha sosai ba tare da yin kuskure a ciki ba saboda haka idan ya bata ma'ana ko ya yi barna to malamai suka ce idan abin yana da dan sauki shi ne sai su jira bayan sallama sun ya kawo wani abu daban a cikin wanda ba na cikin qur'ani ba amma kafin inda gangane Allah ta faɗi cikin qur'ani ba a gargaje ba akwai abin da suke kira sa cikin ilimin balaga istibas istibasi shine ka fara magana ta karasa da aya ko ka fara da aya ta karasa da magana ko ka canza aya sanan yadda take ko hadisin annabi ko wata kalma wadda take mashhuriya ga yadda take amma kai sai ka canza sai ka sa wani abu wannan shi ake kiransa iktibasi kamar misali a ce wato zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai sai kuma daga zo sai ka ce to zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai da farin jiki gaba daya ka ka ƙara abin da ba a saba da abin nan ba to wannan wajen iya magana babu ne to ko da alƙur'ani ne in dai zaka sa shi ko hadisi zaka sa shi a inda ya dace babu ne to amma kuma a cikin sallah in ka zo ka karanta qur'ani ai kaga hadisi ma aka ce bai inganta karanta wajen ba balle ka san ba magana yasa in ganganci ne sallah ta dace amma in kuskure ne to kai sallan kai fice da ma'ariya saboda kayi kari a cikin sallah kayi kari cikin qur'ani abin da yake babu shi a ciki amma saboda sallan haka ce kai fice da ma'ariya idan da a gefe nake karatu kai wannan kuskure abin da ake bukata shi ne ka gyara ya za ga wani lokaci mutum yana karatu ya ja aya ya yi kuskure yana ganin akwai kuskure a cikin ya sake maimaita akwai dalilai da dama da suke sa mutum ya ja aya ya sake maimaita ana iya samun kuskure a karatun sa na farko sai ya sake maimaita ba lallai sai mutane sun gane kuskure ba in shi ya gane na biyu wani ya manta menene yake gaba sai ya sake maimaita domin saboda wajen maimaitawa shi zai taimaka masa ya tuna da take sana na uku mutum zai iya maimaitawa domin saboda mai saboda abin wa'azi ne don ya halatta aya guda ɗaya idan ka ga dama za ka iya maimaita ta sau ɗari a cikin sallah sau ɗari a cikin sallah ya za ne imamu abu hanifa rahimahullah ta'ala a lokacin da ya zo yana sallan dare wani lokaci yakan ɗauki gajeruwar aya aya guda ɗaya ta maimaita ta وطاعة عدها وأمر وطاعة عدها وأمر كما يميتا هذا ينجي كما يميتا وهي كما يميتا هذا يجيبا ولا تباب لي في دون ترى أنك أقول الله كتير والحق فتاكي تناني كتير والحق فتاكي تناني كتير والحق sai dai irin wannan kana jin mutane abin da ake gudu kar kai wal af don ya ce to ba yau liman da da alaman kansa ya kunce kai da mai rage wal af da yawa eh amma idan ayan tana da tana da tsawo kamar misalin a ce irin wannan bal sa'atu maw'idukum wa sa'atu ad'a wa amar bal sa'atu maw'idukum wa sa'atu ad'a wa amar ko kamar ayan da take wannan tsawo يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين wanda akwai wa'azi ka karanta na farko ka karanta na biyu ka karanta na uku wani bai mai da hankali ba amma in yaji ka zaki mai mai tawa to zai tsaya mai da hankali kafin ka gama da kansa zai yi kirga don ma'anan abu kaza ne don yana daga cikin garaba sun yawan jin sallah da kuma tanabuhi wannan zai karatu ya karanta waɗansu wurare wannan zai karatu ya karanta waɗansu wurare wannan ya karatu ya karanta waɗansu wurare ko a samu neman guda ɗaya wanda ya haddace Qur'ani duka wata rana ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan yawan jin da nake yi shi zai taimaka maka wajen sauwaƙe maka Qur'ani wajen sauƙin fahimta ya za ku tsore ne ka ce ana tsawaitawa ku kure ne ka ce ana tsawaitawa waɗannan kurakurai ne wanda mafiya yawa amfani ba ya zai tsaya a kan limanin da yake jan sallan ba ne a hadda kai ma da zai saboda haka idan mutum zai ja sallah a wani wuri a gaisa da kyau ne ya taka don don karka ita ma mai ta kalma guda ɗaya a ɗauka kuma kai ya kunce ka a ga nan ɗauka kai ya kunce ka rike za a zuwa fitar da kai ƙarfi da yaki a lalata sallah ko da ta zo ta ce a'a ni fa na zo na jini ke kaza kaza to za a bar kai ka dan kwana biyu kuma sannan a gane hakan ne ko ba to da ga ya yi yawa amma kaya tana da dan yawa ba mai mai ta mai mai ta nan babu ne ko kuma malamai kuma suka ce kana jin mutane sallah akalla za ka iya mai ta kamar ko uku ko sau biyar bai yawa ba in kana sallah kai kadai kana iya mai ta ko da sau ɗari Allahu alam ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه وان يجن جديد في الصلاة babu ne za su jada a kan ba saboda haka mutum ne zai zo ya hangin gida kanan saboda mai yiwuwa an tsaya da abin nan ba bai gama warwarewa ba za mu ya zo ya alola ya zo ya shiga sallah wannan babu da ke kare shi babu su gada kan ba amma wannan hukuncin ya shafi mutanen da suke da ciwon bacci ne ko kuma bacci da makalkale musu don akwai mutumin da yake baccinsa yana da nauyi wani zai samu hanya ya fita da tafi wani waje ya je da wani yana bacci ne da dai waɗannan mutane ba su da yawa akwai wani liman yana faɗa ne sati biyu da suka wuce muna tashi a malaysia da yake ce mini akwai wani wanda suka tashi tare da shi a ƙauyen a kwakwalo yake ko da yake dukan su ƴan ƙauye wato wannan ƙauyen su daban wannan ƙauyen su daban amma ƴan uwa ne sai aka ɗauko ɗan uwan nasu sai aka zo aka haɗa da shi suka zauna saboda suna zuwa makaranta ya ce wallahi wani lokaci da daddare suna kwarce shi wannan abokin wanda suka tashi tare zai tashi ya kama hanya ya tafi jeji ya je jeji ko karbo ko wani abu ya je ya yanko bayan ya yanko ya dawo ko kuma in ya je jeji ya je ainihin bakin gonan jeji ba da daddare ya je bakin gonan sai kalmako ya dawo ya dawo kuma sai zai kwanta da da za ka idan ka zuwa ka tashi ka kusa ce masa ai ka tashi ka tafi jeji sai ke karya ne wani mai bada wannan labari akalla a yanzu yana jin ya kai shekara sittin a duniya to ka ga mai yiwuwa da faransa yana wajen hamsin da wani abu ko ma sittin da wani abu ya kiri ya ba shi shi tuntuni ya riga ya sani in aka ce jikin bacci mutum zai yi kaza zai yi kaza ya ce ya yi saboda ne saboda ka shi ya gani wata rana za su yi jago su idan ya tashi suna tsaro shi ba zai taba yadda ba wani kuwa yana bacci kana taba shi zai farka amma wannan shi fa ya kama hanya zai tafi gona ko zai tafi jeji ana tsaro shi amma duk bai sani ba yasa a cikin sahabbai an samu mutanen da suke da bacci mai nauyi aka ce idan suka yi bacci ya kasance lokacin sallah ya fita waɗannan ba su gare mutum ya tashi kawai da ya sallah a cikin fala ta da kake abin da aka hana shi ne ganganci bayan da za a yi ka zauna da sai lokacin da ya kamata kwanta ba sai ba kwanta ba kuma Allah ya sanya dare din bacci ne sun dare ba na neman kuɗi ba sun ga ana amfani da majority ne masu neman kuɗi da daddare wanda Allah ya sanya aikin su da daddare suke neman kuɗi ba su da yawa mafiya yawa da rana ake nema waje Allah nahara ma'asha ma'asha shine a cikin neman abin rayuwa dalilin da yasa Allah ya rana ke inda aikin ibada ne ya ga dama sai ya bar mu cikin dare gaba ɗaya za mu yi aikin ibada amma dare don ku huta ya sanya muku kuma tufa da rana don ku nemi abinci to kaga idan dare yayi lokacin da ya kamata ka kwanta ka kwanta domin ka samu kai bacci a lokacin da ya dace saboda da rana ka nemi abinci amma idan mutum yana da cutar wannan har ya zo ya shiga sallah aka zo ana cikin sallah ya yi gangadi wannan ba za ku juda a rai babu ku jira gare ni wa in kafula na muhu amma in baccin yayi nauyi fa iman yayi ruku'u ya dago wato dukkan abin da aka yi ba bai ji ba to kai ma ka san bacci yayi nauyi dukkan abin da aka yi bai ji ba amma ana cikin yi da ya dan rike shi aka sai ya dawo mun wani idan yana tsaye musamman ana tsaye idan gengedi ya kama shi to da zai yi gaba ne ba ko da shi baya lokacin da ya gaba ko ya bayan nan nan zai akara sai ya dawo ya tsaya a gaba irin wannan ne ake ce babu komai amma mutumin da an yi karatu bai sani ba aka yi ruku aka ɗago sai da wani ya taɓa shi alaika sannan kan a adar sallah da warwajo ya sake mai da sallah da allura wannan ke wa aninul mari nishi na mara lafiya a cikin sallah mutumin da yake fama da wata cuta wanda dole sai ya yi nishi a cikin sallah mutafar wannan an yaje masa saboda a cikin nidi akwai fitar da harafi ayyan kaga akwai waɗansu harufa a ciki wanda da yana nan daidai da bai kamata a samu waɗannan harufa ba amma saboda bai da lafiya magwata farun an yaje masa an masa rangane babu komai a kansa wata na hannu da darura gyaran murya saboda lalura mutum yana ciki kawai sai ya ji wani lokaci ya wune ko menene zai zo wuyarka haka zai kama ka ko a ce ma kana karatu don idan mutum yana karatu haka ya fi faruwa saboda numfashi yadda yake kawo da mutum ya gyara murya a bakure shi ma mu kafa hanya ce wani ifani munkar idan mutum ya yi domin saboda wani ya fahimci abin da ake ciki ne wani abin abin ƙi ne an zo an yi sallama sai kuma kana cikin sallah sai ɗan ya yi yawa domin saboda a gane kana cikin sallah wannan mutanenmu da za su cikin haka mutanen mu da za su cikin haka yanzu gidajen da ake da tsarin yadda ake yi ba zai yi kaji da kai mu ba amma da gidajenmu na ƙauyuka ta ko ina an ga dama za ka yi shiga saboda haka wani mai gida idan yana sallah zai yi gyara murya don na gani cewa yana kuka ko kuma yana yin wani abu wannan abin ke ne wala ta kullum salatu bihi sallah ba za ta fasi da shi ba amma wasu malamai suka ce inda an yi da gangaski ne amma babu ne da mutum ya sallama ka daga maka hannu an baka dama daga hannu ta gaba magana ba ko kai masa hijaba shi ma ba zai yi yawa ba amma idan ya yi yawa saboda wata manufa babu laifi tunda annabi ya yi sallah yana dauke da jikarsa umama yana dauke da ita yana sallah ta zo sai dauke ta lokacin da zai yi sujada sai ya ajiye ta sabi kenan yana ruku a takure ya yi ruku da ita a hannu sai ta zo yasa idan kana sallah cikin gidanka yara suka zo ba kullum da su za ka yi ba don ka yi kayi zalunci wanda shi bai san me zai yi ba sai ka ɗauke shi ba za ka iya ɗaukar sa ba ka san yadda za ka zarake shi inda annabi da kansa ya ɗauki shi kansa ya sallah kuma ya sallah ne a haka kuma zai yi sujadan ka biya mu bai gashi ba sai kuma saboda tsaban kan yaya ka rinka zuwa masallaci da yayanka kana dauke da su ka ce ya annabi na sallah da jikan su kai bari ka dauki abin nan su in ka zo kuma ka zo ka ajiye su zo su ta hawan kan wuyan mutane ai kaga ba da yi ba wanda zai yarda da wannan wani yayan sama ba su hawan wuyan balle dan wani amma ba ya don saboda yana abin nan ba shi saboda yanayin su baya son haka me yau zai zo ya wani abu kuma yaran wanda kai ba kai shi kenan saboda tsaban an baka reno ko dan amarya ne ko menene ko na rikitacciyar mata ce sai ka zo kuna masallaci da abin nan amma yana tafiya ko kana son ka koya masa abin nan abu ne biyu sai ma ka yi alola da abin nan wani ya yi alola wani ba zai yi alola ba ka za ka zo da shi masallaci to zo ka tsaya a nan wannan babu laifi shi yasa muke kyale yara a cikin sako ko da na gaba ne amma ban da tabbayar ne saboda kada sallah ta baki a je abin nan wani yaro shi ne da dama zai wuce da yawa ba islamiyyar sai da jan sallah sai ya wuce yanzu idan muna sallah aka samu kuskure yanzu kamar wanda yaro yana abin nan sai zai wuce ya ja sallah sallah ta yi kuma sai ba shekaran ka nawa ya kai sha biyar ko sha hudu eh bari mu samu wani wanda ke to kamar wannan sai wuce ya zama kuma ta yi mutu akwai kan kinna tamiyi idan ya zo ya wuce ya sallah ka sallah ta yi ya za za ga wani lokaci kuma la haya suna fita da yara sallah Allah ce wani ya zo ya wuce saboda ya saba kamar yadda matan aure da suke abu na koya musu yadda ake wankan gawa ana koya musu yadda ake sa yi kafani da menene saboda ko da abin da ya faru ba ta yanzu yana nuna wata sabon alal akal ko da ma sunan kubari akwai lokacin da aka fito da sunan haraba ana koya musu yadda ake abin nan da shi amma akwai abin da za ta tuta na ilimi akwai abin da yake practically da abin idan da zai wuce wannan babu ne saboda ne saboda zamanin annabi ko ɗansu mutane da suka zo wajen annabi suka kawo mu ziyara sau kwana biyu da suka zo tafiya da yake to su zaɓi liman a cikin su amma wanda zai zama liman shi ne wanda ya fi haddace ayoyin ƙur'ani da aka bincika sai aka samu yaro ƙarami wanda shi kawai ya gama farko zai zo ne ya biyo shi to saboda kullum yana jin karatun da ake yi wanda yake jin ake yawan maimaita kawai sai ya rike sai aka zamu ya ji kowa ya yi bincike kowa ya ka ta to shi ne amma kuma a lokacin ikon Allah sai ya fara kin tsaki dama haka sai ya fara kin tsaki tunda ya zama liman kun ga manya za su samu da ido akwai abin da idan ya yi ba daidai ba za su ba daidai ba ne ya yi kaman aure ne kaga mutum yana zilla zilla yana karambani to kai masa aure shi da ya hankali a na farko ba ku kara masa sai ya hankali ruwan ya yi gini wata aka ba ka na da liman aka ce kai ne limanin su sai yana jin musu sallar kuwa tun da kaga bai da damuwan komai ya zo gwargwadon yadda zai karatu zai karatu a zuwa su sallah suka suna sallah da aka koma gida sallah ta farko liman ya yi ruku a yayi sujada wata mata ta zo wucewa sai ta ga ainihin wandon ka ya yage daga baya sai ta hango al'auran ka wando ya yage shine kafin ta wuce da ce limamin kunnan ku masa dinki an ga zama hankali za su gani yaya a gefen donsa a yage ke idan ya yi rukuwa ko abin da na baya yana gani da wannan ne ba muka karanta hukuncin cewa wanda ya salla da zinare ko da alharini ko ya yi sata ko haramu sallan ba ta su wannan wannan saboda lalura da aka samu ke wuce abin nan ba wanda yake wucewa ya gani kaga tun da ba mai sallah ne ya gani ba to ko da mai sallah ne ma ya gani wanda yake bayan sa ne ya gani sallah ba ta ba saboda wannan kenan da aka abin nan sai aka yi taimako taimako aka ce a yi masa dinki shi da kansa bai na ba da abin da yake ki abin da ya ba shi farin ciki shi ne sabon dinkin da aka masa kaga ba nan ake neman ba yana ganin kamar nan ake neman an takura shi shi sabon dinkin da aka masa yake farin ciki ne don haka wannan yana gwada mana cewa lalle a kuma ɗansu abubuwa cikin sallah wanda yake da yi kokari a abin akwai rangwame ko kuma ake kiyaye su ko kuma suna da tushe in aka samu yaro karami ya zo ya wuce in dai ba zai kama hanya ya fita ba ya san me yake yi shi ke kuma yanzu ko yaro ɗan karami ne yanzu da za a ce wata rana suke islamiyya nan da yaran mu suke abin nan a samu waɗansu ƴan yara hakan nan a zo ko da kagirren yaro ne ko fitinanne ne ko ɗan billa billa in ka zo ka ce masa to kai ne liman bismillah ka wuce sai ga karfi da yaji ya zama na karfi kuma sai ya sallah yadda malam kabiru yake sallah ya abin nan ko ma kai kan zama ya juyo ya ainihin kare haka shi ma haka zai yi wata ya zama wani mai to wani ta da haka shi kenan ya wuce saboda ta biya sa irin waɗannan yara ƴaƴanka ne ko ƴaƴan abin nan kaga mutum yana da natsuwa zai taimaka masa za ka yi domin saboda bai saboda an rage barna kuma zai zai maka abin nan yadda yake yi waɗansu yaran masu su ji sha'awa sai ga kuma suna ta kokayya wato na akwai manya da kayan sai su rinka yi musu saiti yadda su ma za su waye gari manyan mutane Allah ya taimake mu saboda haka idan mutum ya gyaran murya domin saboda ya fahimtar da waɗansu aka ce to wannan abin kyama ne amma wasu malamai suka ce abin yayi yawa ya wuce hankali to sallah ta bace wala da kullu salatu bihi to anan ya kamata mu ba wannan da abu a hadi ina ganin shi yasa nake ganin kamar na karanta nan sai dai saboda mai ne jawa sai kuwa wa man nadahu ahad fa qala lahu subhanallah wanda wani ya kira shi sai ce subhanallah kuma subhanallah ya bai da cikin sallah sai dai ba na ake faɗa wani yanzu ya kira kai sai wani subhanallah kuriha anki to sa har da su sallar da ta inganta zama malamai suka ce tunda mai gyaran murya ma aka ce sallar da ta inganta to ka zo mutumin da yake subhanallahi ma dole ka ce sallar da ta inganta to zai saboda subhanallahi ya ambaton Allah ne gyaran murya kuwa saboda wani ya bari ta kaga ba ambaton Allah bane wadansu haruffa ne gora to inda na sanya abin nan kenan إنك قد أتيت إلى الله من بيته ومن كنت إلى الله فتمنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله sai dai mun yi karatu ba ka